الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin bani kubasi da ke nan cikin katsina a wannan safiya ta laraba yau muna sha hudu ga watan jimadal ula hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam 1447 wanda kuma yake daidai da biyar ga watan sha daya shekarar miladiya ta 2025 a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin wannan littafi mai suna at-tawdih wal bayan li shajarat al-iman na Sheikh al-Allama Abdulrahman ibn Nasir as-Sa'di rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 35 a cikin wannan littafi a inda malai yake mana magana yake mana bayani akan abinda yake ƙara haɓaka imani yake ƙara ƙaruwar imani a cikin zuciyar bawa yake cewa wa min a'zami muqawwiyatil iman wanda shine wannan ita ce gaba ta takwas a cikin wannan fasali yace wa min a'zami muqawwimati muqawwiyatil iman al-ijtihad fi at-tahaqquq fi maqam al-ihsan fi ibadati Allah wal ihsan ila khalqihi فيجتهد أن يعبد الله كأنه يشاهده ويراه فإن لم يقوى على هذا استحضر أن الله يشاهده ويراه فيجتهد في إكمال العمل وإتقانه ولا يزال العبد يجاهد نفسه ليتحقق بهذا المقام العالي حتى يقوى إيمانه ويقينه ويصل في ذلك إلى حق اليقين الذي هو أعلى مراتب اليقين فيذوق حلاوة الطاعات ويجد ثمرة المعاملات وهذا هو الإيمان الكامل ما ليتي ومن أعظم مقويات الإيمان أنا لقد كما في جرما أبو نسكي كرف في إيماني الاجتهاد ينقو قري متكه في التحقق في مقام الإيمان ihsan mutum ya tabbata ya samu kafuwa a cikin mukamin nan na ihsani fi ibadatillah wato kyautatawa cikin bautar Allah subhanahu wata'ala wal ihsani ila khalqihi da kyautatawa halittunsa fa yashtahidu an ya'budu Allah yayi kokari matuka ne ya bauta ne ga ya bauta wa Allah كأنه يشاهده كمر ينا غننسا كمر ينا غبنسا ويراه ينا غننسا فإن لم يقوى على هذا إذن يكاس هكا بيسامك قرفن هكا با استحضر تو يهلرتو أزوتي يسا أن الله يشاهده ويراه الله ينا غننسا ينا غبنسا فيجتهد في إكمال العمل وإتقانه don haka sai ya kokari ya matuƙa wajen ya kyautata wajen ya kammala ya cika shi ya cika aikinsa ya kuma kyautata shi wala yazalu al-abdu yujahidu nafsahu bawa ba zai gushe ba yana ta iya bakin kokarin sa li yatahaqqaqa bi hadha al-maqam al-ali dan ya samu kafuwa cikin wannan matsayi mai madaukaki hatta yaqwa imanuhu wa yaqinuhu har imaninsa da yaƙininsa ya ƙarfafa waya sila fi zalika ila haqqil yaqini ya kai matsayin haqqul yaqini alladhi huwa a'la maratibil yaqini wanda shine mafi daukakar matakai na yaqini fa yazuqa halawata ta'ati daga nan sai ya rika dandanan wato dadin biyayya ga Allah waya ji da samaratul mu'amalat ya samu kuma amfanin mu'amaloli kyawawa وهذا هو الإيمان الكامل والنشين الكامل والنشين تككين إيماني abinda malai yake cewa wato kamar yadda muka sani cewa bawa a imaninsa yana hawa mataki bayan mataki yana hawa mataki bayan mataki kamar yadda hadisin jibril a hadisin nan mashhuri shi ne hadisi na biyu a cikin al'arba'unan nabawiyya hadisin sayyidina umar wanda imamu muslim ya ruwaito lokacin da jibril ya zo ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya masa tambayoyi ya tambaye shi game da menene musulunci menene imani menene ihsani ya tambaye shi musulunci annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga masa ayyukan mu na zahiri kalmar shahada sallah azumi zakka azumi da haji waɗannan abubuwa su ne shika-shikan musulunci wanda duk ya zo da waɗannan abubuwa sunan shi al-muslim ya cancanci zama al-muslim sannan ya tambaye shi game da imani shi kuma ya gaya masa wato shika-shikan imani guda shida al-imanu billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal imani bil qadari khairihi wa sharrihi waɗannan sune shika-shikan imani guda shida imani da Allah imani da mala'ikunsa imani da littattafansa imani da manzanninsa imani da ranar lahira sai cikon na shida imani da ƙaddara mai daɗi da mara daɗi wanda duk yake da waɗannan abubuwa tattare da shi a zuciyarsa ta wanda shi ne mumini sannan sai tambaye shi mene ne ihsani wanda shi ne mataki na ƙololuwa sai ya ce da shi an ta'abu da Allah ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka bauta wa Allah kamar kana ganinsa da basirarka kamar a ƙwaƙwalwarka kana ganinsa da basirarka ka ilam takun tarahu idan kai ba ka ganinsa wato ba ka riƙa ganin kana ganinsa da basirarka ba to ka riƙa halartowa duk sanda kake wani aiki cewa Allah yana ganinka da haka ne za ka samu matakin ka annaka tarahu to wanda shine mataki na ƙarshe na ƙololuwa shine matakin ihsani shine matakin ihsani saboda haka walittaka mataki mataki ce kamar da muka sha faɗa matakin kasancewar kowane musulmi da ya imani da Allah kuma yake da takawa to yana da matsayi na walittaka gwargwadon imaninsa da takawarsa gwargwadon imaninsa da takawarsa to wanda ya fi kowa kamala a cikin imanin sai fi kowa kamala a takawarsa to ya fi kowa kamala a walittakarsa saboda ka kaga ba kowa ne yake daidai da ba daidai wa daida ake ba a cikin imani da takawa wani ya fi na wani ya fi na wani saboda gwargwadon yadda mutum ya dara dan uwansa imani da takawa to gwargwadon yadda ya dara shi walittaka da matsayi a gurin Allah subhanahu wataala saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala yakan hada mataki na takawa da ihsani kaga mataki ne na kololuwa inna allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun laysa 'alal ladina amanu wa 'amilus salihati laysa 'alal laysa 'alal ladina amanu wa 'amilus salihati fima ta'imu idha taqaw wa amanu wa 'amilus salihati thumma taqaw wa amanu thumma taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin kaga ubangiji ya hada imani da takawa da ihsani a wuri guda sauraka Allah subhanahu wataala yakan hada waɗannan yakan hada wato imani yakan hada shi da ihsani man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu ya hada musulunci da ihsani a wuri daya wa man wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin aslama wajhahu shine musulunci وهو محسن شine ihsani saboda ubangiji subhanahu wataala yana yin wannan ya hada ihsani ya hada imani ya hada musulunci ya hada ya hada da ihsani to ihsani shine wannan matakin na kololuwa matakin na kololuwa shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an ta'budallaha ka annaka tarahu kaza bauta wa Allah kamar a basirar ka gashi nan kana ganin sa saboda haka ya za ka ji wajen ka ga kyautata aikin nan naka ka yi shi cikakke kamar ga ka a gaban ubangiji subhanahu wata'ala kana ganin sa yana ganin ka babu shakka bawa zai kura a daka wajen kyautata aikinsa kamar a cikin al'amuranmu na rayuwa a ce wani ya baka aiki kuma ya san aikin nan da ya baka kuma ya tsaya gabanka kana aiki ba za ka iya yi masa ha'inci ba za ka tsaya ka yi aikin na yadda ya kamata saboda ya san aikin kuma yana gabanka yana gani duk wani abu da ka ɗaga za ka sa a cikin aikin ya san ya yake da haka bawa zai zai kure a dakarsa wajen ya kyautata aikin nan nasa saboda ya samu kyakkyawan sakamako sakayya na aikinsa to haka ake so mutum ya kai wannan matakin wajen kyautata ibadarsa yadda zai yi sallah a ɗakinsa shi kaɗai ya zanto a cikin jama'a ma haka zai yi ta za ta tashi ɗakin ka kai nafila to ta bambanta da yadda kake yin ta a cikin mutane kana kai daga kai sai Allah ka tashi cikin dare iyalanka ba ba su ganka ba suna bacci ka tashi kai nafila raka a biyu da kuma wanda za ka zo cikin masallaci cikin jama'a kowa ya ga shigowarka kowa ya ga kabbarar da kai ta harama to ka kwatanta yadda kake sallar kai kaɗai da kuma yadda kake cikin jama'a to nan za ka gane shin kana wannan mataki na ihsani kana bauta Allah kamar kana ganin sa yana ganin ka to idan hakan ya ki samuwa to kai kokari ka rika bauta wa Allah kana halartowa a zuciyarka cewa yana ganin ka idan baka halarto kai kana ganin sa ba to ka halarto shi yana ganin ka to da wannan matakin na biyu zaka iya kaiwa zuwa ga matakin farko din idan ka kasa yin na farko din kai kamar kana ganin sa to yi na biyu shi ne ka yi kamar wato kana kawo wa Allah cewa yana ganin ka da kai ba gaishe amma yana ganin ka kamar ka ce kana aikin amma mai aiki yana laɓe karka kawo cewa ai tana yi wa za ka yana laɓe ko ya samun kyamara daga inda yake yana ganin yadda nake aiki duk da ba ganin shi nake ba amma in dinga jin cewa ai yana gani na to wannan kuma mataki na biyu shi zai iya kai ka yau da gobe zuwa ga mataki na farko wato akwai mataki na mushahada akwai mataki na muraqaba mataki na mushahada ka rika ganin gashi kamar kana ganin sa shine kululuwa idan ka kasa wannan to kada ka kasa mataki na muraqaba ka rika jin cewa yana san wato ya sa ido akan ka kai dai baka gashi amma ka san ya sa ido akan ka kana aiki amma kana jin cewa akwai kyamarori da suke ganin yadda aikin yake ko suke rikodin za a kai masa ya duba ko kuma a'a ya sanya idanu waɗanda su kula da kai to lalle za ka kyautata aikin iya iyawarka don sa kai ya kata zanto mai kyau ce to shi ne ce idan mutum yana bautar Allah tsakaninsa da Allah fi maƙamul ihsani a wannan mataki da ihsani to imaninsa ƙaruwa zai ta yi ya samu abin da zai karfafa masa imaninsa da Allah wanda cikin ibadarsa akwai ihsani kuma wajen mu'amalar ka da mutane domin ihsani akwai al-ihsanu ila al-haqqi da al-ihsanu ila al-khalqi al-ihsanu ila al-haqqi shine wannan da muke bayanin sa al-ihsanu ila al-khalqi shine idan to ka kyautatawa mutane mu'amala dan za ka yi magana ka yi magana ta adalci kada ka yi ma wani ƙazafi kada ka yi ma ƙarya kada ka jingina mutum abin da bai yi ba wa ƙolo lil nasi husna wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan saboda haka ku faɗa mutane abin da ya fi kyau ku faɗa mutane abu mai kyau saboda haka anan ce mutane ba wai lalle sai musulmi ba kowa da kake mu'amala da shi kakkai masa kazafi kakkai masa kage kakkai masa yarfe kakkai yi masa dungu ka gaya masa abin da yake mai kyau ne wani ihsan ne ilal khalq zuwa ga halitta duka saboda haka za ka ga ihsani ya ƙunshi duka ɓangarorin guda biyu ka kyautata ibadarka tsakaninka da ubangijin ka kyautata mu'amalarka da mutanen shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake wa Abu Dharr nasiha ce ittaqillaha haythu ma kunta wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliq an-nas bi khuluqin hasan za sai ya gaya masa mu'amalarsa da ubangiji ga yadda ya kamata mu'amalarsa da mutane kuma ga yadda ya kamata yace ittaqillaha haythu ma kunta duk inda kake ka kiyaye dokar Allah kai takawa a duk inda kake tsawon kana kai daya kana cikin jama'a kana matsayin dan kasuwa kana matsayin shugaba kana matsayin miji kana kina matsayin mata kana matsayin da ga uba ga iyayenka kana matsayin uba ga yayanka a komai a ko ina ka kasance mai kiyaye dokar Allah shine ittaqillah haythu ma kunta a duk inda ka tsinci kanka ka kiyaye dokar Allah a wannan wurin kaga wannan shine al-ihsanu ila al-haqq kana kyautata mu'amalarka da Allah sannan idan an samu tangarda a cikin wannan mu'amalar taka tsakaninka da Allah to wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata da zarar kai ba daidai ba to yi kokari ka kyautata kai wani abu mai kyau tamhu hasi mai kyan nan ya ya goge maka mara kyan da kai a baya sai ga mu'amalarka ta ci gaba da tafiya yadda ya kamata sannan sai ce wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan kai mutane kyakkyawar mu'amala kaga wani shine al-ihsanu ila al-khalqi ka kyautatawa halittu na ubangiji subhanahu wataala da shi ne Allah subhanahu wataala da ya sifanta muttaqina cikin suratu ali imran abin da ya faɗa abin da ya nuna mana kenan kyautatawa tsakaninmu da shi da kuma kyautatawa tsakaninmu da da sauran ƴan uwan mutane sauran halittu gaba daya Allah ce sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin da ya tashi fadar sifofin masu takawa sai ce alladhina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin kaga duk wannan kyautatawa ce tsakaninka da mutane da kake rayuwa tare da su ka taimaka musu yayin da suke cikin bukata a kowane yanayi shi ne yin fikuna fisar rayuwar zarra idan an fusata ka ka yi ƙoƙari ka ginsa fushinka ka yi ƙoƙari ka yi afuwa da kawaici ga mutane sannan ka kyautata musu shi ne wallahu yuhibbul muhsini to sai kuma Allah sai kuma aka dawo da akalan zance zuwa ga kyautatawa tsakaninka da Allah wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون kaga nan tsakaninka da ubangiji ne da kai ba daidai ba ka aikata mummunan laifi ko ka zalunci kanka to sai ka ambaci Allah ka nemi gafarar zanubanka kuma babu mai gafarta maka zanubi sai shi kada ka roge ka zarce cikin abin da kake yi na laifi kana sani kaga wannan tsakaninka ne da ubangijinka to da shi ne al-ihsanu ila al-haqqi to yadda bawa ya zanto mu'amalarsa da Allah haka take mu'amalarsa da mutane haka take yana kyautatawa cikin ibadarsa yana kyautata cikin mu'amalarsa to ya taki wannan matsayi na ihsani shine zai samu ma'iyya ta ubangiji ma'iyya ta ubangiji inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun zai zama tare da Allah subhanahu wataala zai samu soyayyar Allah wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu ihsani wanda duk ya kai wannan mataki yana da wannan matsayi wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin Allah ce ku kyautata kyautata tsakaninku da Allah ku kyautata tsakaninku da junanku Allah yana son masu ihsani saboda haka ba abin da zai musu sakayya da shi shi ma sai irin wani ihsanin ihsaninsa kuma ya fi naka nesa ba kusa ba ba haɗi Allah ce hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan inda zaka zama muhsini tsakaninka da Allah ka zama muhsini tsakaninka da mutane to ba wani sakamakon da kake jira sai ihsani kuma ce lil ladina ahsanu al-husna wa ziyada Allah zai baka al-husna in ka kyautata alhusna af'alu tafdil ne na alhasana alhasana kyakkyawa alhusna mafi kyau ce asma'ullahi alhusna to alhusna af'alu tafdil ne abinda laraba suke kira af'alu tafdil in ana so a nuna fifiko tsakanin abubuwa guda biyu sai amfani da wannan sigar saboda kalli zai na ahsanu ga wanda suka kyautata alhusna suna da mafi kyan sakamako wato abin da ya fi kyautata wasu su shi yasa in ka yi ibada ɗaya sai a baka ladan irinta goma ba wai lada goma ba sai a baka ladan irinta goma in ka yi sallah a zahar sai a baka ladan sallah a zahar goma ya sallar la'asar sai a baka ladan sallolin la'asar goma shi ne alhassanatu bi ashiri amsaliha من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها شد wanda yazo da kyakkyawan aiki yana da rubinsa goma irinsa irinsa za a ruba masa goma ko ba a nan ne rubin zai tsaya ba za a iya ruba masa shi har zuwa ɗari bakwai har zuwa ninkin ba ninkin ba iyaka مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم sauraka Allah subhanahu wataala zai ninka maka shi zuwa 700 wallahu yudha'ifu liman yasha kuma zai ninka maka fiye da haka zal ladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifu lahu adhafan katira zai bawa Allah rance mai kyau Allah ninninka masa shi ninkin ninkin da yawa to saboda haka wanda ya kyautata ya yi ihsani to shi ba yana da ihsani fiye da nashi a gurin Allah shi yasa ya ce kuma wa ziyada wa ziyada din nan ya zo a cikin hadisi cewa abinda take nufi ganin Allah subhanahu wataala an-nazaru ila wajhillah saboda anan ya bauta wa Allah tamkar yana ganin sa to sai ubangiji masa sakayya da ganin sa din hakikatan ranar gobe kiyama a nan ya bauta masa tamkar yana ganinsa a nan ba ganinsa yake ba ba za a ga Allah a duniya ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu ba za ku ga ubangijin ku sai ku mutu wato sai an je lahira yayin da Allah ya yi wa bayi sakamako bayan sun shiga aljanna sai Allah kuma ya nuna musu wajhul karim fuskar sa mafi karamci kamar yadda zo a hadisi lokacin da 'yan aljanna suka shiga aljanna Allah subhanahu wata'ala zai sa mai shela mala'ika mai shirye shela ya tambayi 'yan aljanna shin ubangiji subhanahu wata'ala bai tsirar da ku daga wuta ba suka ce Allah kayi ba ka shiryar da ku aljanna ba Allah kayi ce shin kun yarda ce ya za mu za mu yarda da wannan ni'ima da ka ba mu ba shin ya ta ishe ku ya za ta ba za ta ishe mu ba shin kuna son ƙari ce akwai wani abu kuma ƙari sama da wanda kai mana ya Allah ya ce eh akwai to shine sai ubangiji ya yi musu hijabi sai su gaishe wannan ita ce mafi girman ni'imar da take cikin aljanna mafi ƙololuwar ni'imar aljanna shine ganin Allah subhanahu wataala tafi kowace ni'ima ta aljanna to sakamakon anan haka suka bauta wa Allah kamar suna ganin shi sai musu sakamako da irin wannan shine lillazina ahsanu husna wa ziyada wanda suka kyautata suna da mafi kyan sakamako har ma da ƙari shine ganin ubangiji subhanahu wataala to haka Allah subhanahu wataala zai yi wa waɗanda ba su yi hakan ba a nan duniya ba su bauta wa Allah ba ko ma suka kangare wa bautarsa saboda haka ranar gobe kiyama Allah ya kange su daga ganinsa kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun Allah ce su a wannan ranar kafirai gabarin ganin ubangijin su waɗanda ake yi wa shamaki ne Allah zai musu shamaki gabarin ganinsa za su gan shi ba saboda anan ba su yi irin wannan ihsanin ba a rayuwarsu shine anan abin da malai yake cewa yace al-ijtihadu fi at-tahaqquq fi maqam al-ihsan sai ya kai matuƙa wajen ta haƙoƙi ya yi ta makuni ya kafu cikin wannan makami wajen bautarsa ga Allah fi ibadatin lahi wajen bautarsa ga Allah wal ihsani ila khalqihi da kuma kyautatawa halittar Allah fa yajtahidu an ya'budu Allah ka'annahu yushahiduhu wa yarahu ya bauta wa Allah kamar ga shiga Allah shine mushahada yana ganin sa wannan shine hakikanin ta hakikin kalmar shahada da muke faɗa me yasa ake ce mata shahada ashhadu an la ilaha illallah ashhadu to kamar ga ka kana gabansa yana ganin kana ganinsa shi ne matakin shahada mushahada fa'in lam yaqwa ala haza idan ba zai iya wannan ba istahdara anna Allah yushahiduhu wa yarahu to sai halarto a ransa ya rika halartowa a ransa a zuciyarsa duk sanda yake wata ibada cewa Allah fa yana ganinsa Allah fa yana ganinsa ko menene yake ci Allah bai ganin sa ya rika kawo wannan a ransa duk mu'amalar da yake da Allah subhanahu wataala da mu'amalar da yake da mutane ya rika cewa Allah yana ganin sa saboda haka koda wanda kuke mu'amala da shi bai da hanyar da zai ga abin da kake yi masa to ka rika cewa Allah fa shi yana gani na kuma mizani yana nan ma'auni yana nan akwai sakayya akwai sakamako فيجتهد في إكمال العمل وإتقانه wannan zai sa yayi kokari matuka idan yaga ya kammala aikin sa yayi sa cikakke wa itqani kuma ya kyautata shi yayi cikakke kuma yayi shi mai kyau wala yazalu al'abdu yujahidu nafsahu li yatahaqqaqa bi hadha al-maqam al-'ali to dan haka bawa ba zai gushe ba haka zai yi ta ci gaba dan ya zanto ya kafu ya kafu a cikin wannan matsayi madaukaki domin shi ne mafi ƙololuwar mataki na walittaka shi ne ƙololuwar mataki na walittaka hatta ya kuwa imanu huwa ya kai har ya zanto imaninsa imaninsa da Allah da sauran abubuwan da Allah ce imani da su da ya ƙininsa sakankancewarsa da yake da ita a zuciyarsa na abin da yake ƙudurcewa ya zanto ya ƙara ƙarfi ya yana ta ƙaruwa ويسيل في ذلك إلى حق اليقين wannan ta kai shi zuwa ga haƙƙul yaƙini wanda mun sha bayanin sa nan haƙƙul yaƙini akwai ilmul yaƙini akwai ainul yaƙini akwai haƙƙul yaƙini abin da duk kake imani da shi ka yadda da shi to wannan matakan sakankancewar ka da abin a zuciya kake nan mataki na ilmul yaqini lokacin da labari ya zo maka ta hanya ingantacciya ta hanya mai ƙarfi Allah ya gaya maka ko manzon sa ya gaya maka ka samu ilmul yaqini da zara aka ce wannan maganar Allah ce yace aljanna gidan gidan aljanna gida ne da Allah ya ya tanadi ni'imomi iri kaza kaza kaza kaza kaza kaza saboda ka kai mumini da aka ji wannan labari ka san cewa labari ne na gaskiya saboda wanda ya faɗe shi ya fi kowa gaskiya shi ne Allah haka nan idan manzo sallallahu alaihi wasallam ya da labari shi ma haka za ka ɗauke shi a ranka to wani shi ne ilmul yaqin ba ka da sofa ne na shakka a cikin zuciyarka ɗari bisa ɗari ka yadda in akwai sama da haka ma ka yadda da shi a haka to da shi ne ilmul yaqin baka gani ba baka taba ba baka dandana ba amma saboda karfin gaskiyar masu baka labari ya sa ka ji wannan abin a ranka haka sannan sai sai abin da sai haƙƙul sai ainul yaqin ainul yaqin shi ne lokacin da kaga abin kuma labarin da ake baka yanzu ga ka ka gan shi da idanka lokacin da alkiyama ta tsaya ka zo hisabi ka gan ka lalle ga ka a farfajiyar hisabi kaga ka samu ainul yaqin ga ka yanzu ga ka kai ne ga ka za a yi maka hisabi ga halittu duka Allah ya tattaro su na da da na yanzu sauraka ka ƙara samun wani abu na tsakankan cewa fiye da wanda kake da shi a duniya to sannan lokacin da aka yi hisabi aka shiga aljanna ga aljanna yanzu ka ganta ainihin yaƙini sannan sai kuma ka ɗanɗane dukkan ni'imomin da ke ciki kuma yanzu yanzu ya wuce maganar labari ko gani a'a yanzu kai ma ga kana cin daɗi da ɗanan ni'imar gidan aljanna wanda shi ne shi ne haƙƙul yaƙi to yayin da bawa yake bautar Allah haka zai kai zuwa ga wannan mataki na haƙul yaƙi fa yazuqa halawata ta'at to shine shine fassarar haƙul yaƙi din yanzu ya fara dandana a da can labari ya ji sannan ya gani to amma yanzu ya dandana ma ya ji a cikinsa mutum da aka baka labarin zuma baka taba ganin ta ba cewa zuma wani abu ne mai zaki mai daɗi wanda ya baka labarin kuma ka yarda da shi saboda ka yarda ɗari bisa ɗari cewa ya zuma wani abu ne mai daɗi mai zaƙi sai kuma wata rana ya kawo maka zuma ya nuna maka ce kaga wanda ita ce zuma ka ka samu ainul yaqin sai wata rana ya san maka ma ka ɗanɗana ka ji ka sa a bakinka ka ji yadda take to ka ka samu haƙul yaqini to wanda yake bautar Allah bisa wannan martaba zai kai ga samun haƙƙul yaƙin ɗin tun a nan duniya yayin da zai riƙa jin ɗanɗanon ibadar kanta yayin da yake cikin sallah ya riƙa jin wani daɗi da wani hutu wanda idan ya gama sallar ba lalle ji shi ba cikin ibadar yake jin daɗi kamar yadda annabi yake cewa arihna bis salati ya bilal za ka ga wasu in sun gama ibadar ne suke jin sun huta ce ka na yi salloli a na huta wallahi na yi kaza na huta shi bayan ya gama ne yake jin hutun ba a cikin sallar da yake huta ba gari yake aiki yake kamar a matsayi yake gama to amma shi ma aiki sallar da sun yake a samu musu hutu da sallar samu mana hutu shi yasa idan abu ya dame shi sai ya shiga sallah so yana shiga sallah wannan tattamo za ta tafi zai mance da ita zai ƙara tuna wani abu na damuwa ba yana tare da ubangijinsu suna ganawa to wani shine haƙul yake fa yazuqu halawata ta'at sai ya dandani irin daɗin da ake ji wajen bautar Allah sai za ka ta'amal iman man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin rasulan ya ɗanɗana imani ya ɗanɗana zaƙin imani wanda ya yarda da Allah a matsayin ubangiji ya yarda da da musulunci a matsayin addini ya yarda da annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo to ya kai ga wannan dandana arba'u man kunna fihi wajada halawata al-iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahu wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fi al-kufr ba'da idh anqadhahu Allah kama yakrahu an yuqdhafa fi an-nar haka annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa abu uku wanda duk suka kasance sifofi uku wanda duk suka kasance tare da shi to ya samu ɗanɗanon imani da zaƙinsa tare da shi da so Allah da manzansa fiye da kowa da komai gabatar da san Allah da manzo akan san kowane irin abu da so mutum ba don wani abu sai don Allah ba wata bukata ce da shi a gurinsa ba ba wani abu yake samu tare da shi ba a'a ba tsoronsa yake ji mai sa yake nuna sansa a yana yi ne kawai daga Allah sannan ya ji kyankyamin ya koma kafirci bayan Allah ya kubutar da shi kamar yadda ba zai so a jefa shi a wuta ba wato ya ƙi abin da Allah yake ki da manzansa ya so abin da Allah da manzansa suke so shine an yi hibbal mar'a sannan ya ƙi abin da Allah da manzansa suke ki shine kafirci wannan shine alamar cikar soyayya ka so abin da masoyinka yake so ka ƙi abin da masoyinka baya so ita ce alamar cewa soyayyar da kake faɗa ba iyakarta ba fatar maka ba a'a duk abin da masoyinka yake so ka ji kana son sa abin da duk baya so ka ji ba ka son sa to toya ta kai matuƙa ba wanda ake ma irin wannan soyayyar sai Allah shi ake ma irin wannan soyayyar sai manzon sallallahu alaihi wasallam to wanda ya kai wannan to lalle zai ji daɗin dukkan wata ibada da yake ba wata ibada da zai shiga ba tare da ya ji daɗin ta ba sa bayan Allah suke faɗa cewa da a ce sarakuna da masu mulki sun san irin daɗin da muke ciki da sun yi rigima da mu wajen su kwace daɗin daga hannunmu ko da da bulala ne ko ta hanyar duka wato suna nuna irin abin da suke ji yayin da suke bautar Allah suke ambatan Allah irin daɗin da suke ji da miyagun shugabanni wanda suke so su su zanto kaɗai ne suke jin daɗi talakawansu na cikin wahala to da sun kwace wannan jin daɗin daga hannunmu amma ba su sani ba ba su sani ba ibn taymiya alaihi rahmatullah yana cewa a duniya akwai wata aljanna wanda duk bai shige ta ba zai shiga ta lahira ba ita ce wani aljannar da kake ji yayin da kake bautar Allah daɗin da kake ji to ita ce za ta samu ka samu ta lahira to shine malam yace wa yaji da samaratul mu'amalat yayin da yake mu'amala da Allah ko yake mu'amala da bayinsa zai ji samar zai samu samara ƴaƴan amfanin wannan mu'amalar da yake da su zai samu kusanci da Allah zai samu soyayyar Allah subhanahu wataala zai samu kariyar Allah da da taimakonsa wanda ita ce ma'iyarsa da ta'yidinsa a cikin kowane irin al'amarinsa Allah zai shige masa cikin kowane abu nasa wa hadha huwa al-iman al-kamil to wannan shine cikakken imani akwai al-iman al-kamil akwai al-iman al-wajib akwai al-iman al-mustahab al-iman al-mustahab shine al-iman al-kamil al-iman al-wajib shi ne abin da Allah ya wajabta maka ka aikata na farilla ka samu ka aikata shi abin da ya wajabta ka bar shi ya haramta maka ka kauce wannan abu wani shi ne al'imanul wajib salloli biyar azumin watan ramadan gaskiya amana cika alkawari abubuwan da Allah ya wajabta a kanka to idan ka zo da su ka zo da imani na wajibi imani na wajibi imani kamili kuma shine ka ƙara da abubuwan da basu zama wajibi a kanka ba wanda suke mustahabbi ne sallolin nafilfilu na mustahabbi azumin nafila na mustahabbi wanda ba wajibi ba sadaka da ba zakka ba ɗauka ka ba da sadaka to waɗannan abubuwan duk da za ka yi wanda basu zama wajibi ba in kana yin su to ka zo da al'ibarul kamil شيء تككين إيماني إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادته إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا تقول أنا سوني مؤمنين تككو saboda cikin abubuwan da aka zayyana akwai abin da bai zama wajibi ba amma wasu bayan Allah suna yi saboda abu ne mai kyau إذا ذكر الله وجلت قلوبهم بسنة أمتش ألا زكاة الصلاة روا وكتي كذا سنة فتد هواي عند سكجا أبن أكي كان تامسنا أيوهن الله باوي واجب بني دم متن أن أمتش آية يكوكا amma wanda zai samu karanta ya ambaci Allah har idan sai fitar da hawaye saboda jin girman Allah a zuciyarsa kaga ya dara wanda bai kai ga haka ba shi yasa cikin mutane bakwai da ake sa su a irin arshi annabi ya ce wa rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat aina da mutumin da shi kadai ya tuna Allah idanun suka dinga fitar da hawaye ba wai cikin jama'a ba ballantana a ce ƙarya ce riya yake a'a shi kadai daga shi sai Allah zakara Allah ya tuna ubangiji fa fadat ainahu idanun suka fitar da hawaye kaga wannan abu ne da ba wajibi ba amma kuma kamala ce kamala ce shine idza zukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana duk sanda aka karanta musu ayoyin Allah sai su kara musu imani saboda duk abin da za a karanta musu shi na umarni to za su aikata hani kuma za su guje masa to haka imanin su kuma zai ta hawa a dalilin haka wa ala rabbihim yatawakkaluna kuma suna dogaro ga Allah shi kadai ba sa dogaro ga wani abu in ba Allah ba allazina yuqimuna as-salata su da wadanda suke tsayar da sallah suke tsayar da sallah tsayar da sallah ta farilla ko tsayar da sallah ta nafila wa mimma razaqnahum yunfiquna kuma suke ciyar da abinda muka azarta su abinda muka azarta su na dukiya suna ciyarwa ciyar ciyarwa ta wajibi kamar zakka kamar ciyar da iyalansu da suke karkashin su kamar ciyar da iyayensu da suke ba su da karfi duk wata nafaka da take wajibi suna yi sannan kuma suna ciyar da marayu suna ciyar da miskinai mabukata wanda bai zama wajibin su ba amma kuma suna yi don samun kusancin Allah to Allah ce ulaika humul mu'minuna haqqan wadannan su ne cikakkun mu'minai to to kaga wani al'imanul kamil ne al'imanul kamil ne cikakken wato imani ne wanda yake cikakke to sannan ma da yace wa kazalika al ihsanu ila al khalqi bil qawli wal fi'li wal mali wal jahi wa anwa'i al manafi haka nan da kyautata wa halitta wato kyautata wa mutane da kake rayuwa da su ko dabbobi da kake rayuwa da su kai abin da yake mai kyau tattare da su kada kai abin da cutarwa kai da kai abin da zai zanto zalunci ka ba kowa haƙƙinsa bil qawli a wajen magana za ka yi magana akan wani ka yi magana ta adalci zai za qultum fa'dilu walau kana za qurba sai da za ku yi magana ku yi ta adalci za ka yi mutum magana ka gaya masa magana mai kyau mai daɗi makololin nasi husna shi ku gaya mutane kyakkyawar magana a nan bai ce wa ƙololin mu'mini na ba ko wa ƙololin musulmi na lil nasi sauraka kowane mutum ne kake mu'amala da shi musulmi ko ba musulmi ba mutumin kirki ko ba na kirki ba gaya masa magana mai kyau mai daɗi ce wala tujadu ahlul kitabi illa billati hiya ahsan kakku yi jayayya da ahlul kitabi yahudu da nasara sai da hanyar da take mafi kyau haka musulunci yake ba da irin wannan umarni kulle ibadi ya kulu lati hiya ahsan inda shaytanu yanzu baina ka ga yawa bayina in sun tashi magana su yi magana mafi kyau ba wai mai kyau ba mafi kyau idan akwai mai kyau akwai mafi kyau su dau mafi kyau su bar mai kyau su dau wanda tafi kyau ce inda shaytanu yanzu baina shaydan fa yana yana ta tunzura tsakaninsu kirsi ke jira yar magana ce za ta fito sibil da baka ko da mai ita bai yi niyyar ɓaci ba ɓatanci ba sai ta zama rigima sai ta zama rigima saboda haka shi kai na yana jiran irin wata magana irin wata kalma da za ta iya kubucewa daga bakin mai magana shi yasa Allah ce to in za ku faɗa wa bayina magana ku faɗa musu mai kyau illati hiya ahsan mafi kyau don ku sani cewa shi ɗan yana nan yana wurin tunzara tsakaninku to ya ce bil ta hanyar magana wal fi'ili ko a aikace sannan za ka yi mu'amala da mutum a aikace daga ka yi masa mu'amala mai kyau ka kyautata masa ko da shi ba daidai maka ba kai ka tashi masa sai kai masa kyakkyawa wannan sai zama masa darasi kuma sai ya ji kunyar ka fiye da yadda ba ka zato ya yi maka ba daidai ba kai kuma kayi masa abu mai kyau kai kuma kayi masa abu mai kyau saboda haka duk sanda kake so ka yi galaba a kan abokin gabarka to ka yi masa akasin abin da shi yake tsammanin za ka yi masa abin da yake tsammani in ya maka kankara ka yi masa na itace to kai sai ka yi masa na fulawa ko ka yi masa na sai ka sai biredi ka kai masa shi ya kama ka duka kai kuma ka sai biredi ka kai masa gida da saura ka sai duk kunya ta lullube shi kuma duk wanda ke tare da shi in suka je suka je yana maka ba daidai ba za su tuhume shi kai dai mutum na baka da mutunci ka duba yadda mutumin da yake maka to wannan shine shine wanda duk yayi wannan to ya ya yi abu wanda zai karya lagon abokin faɗansa idfa billati hiya ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatu ka annahu waliyyun hamim وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ادفع بالتي هي أحسن كتنكد ممونا أو لا أكيمك دين أبن دي في كو أما كبعدين دي وكا إنتاش كي كي أبن دي في ون وتو أبن دي في كو ما أبن دي كو ما بالتي هي أحسن التي فإذا الذي بينك وبينه عداوتك أنه ولي حميم sai kaga wanda tsakaninka da shi ba ga miciji makiyinka ne na gaske na fada aji ya dawo kamar wani abokinka na kudda kud wanda ba ku rabuwa shine waliyul hamim abokinka na kudda kud amininka haka zai zama maka sai ka zama kamar surikinsa ya ganka yana jin kunya to wanda yake faɗar wannan shine wanda ya san sirrin ɗan adam don shi ya yi shi mai wannan maganar shine wanda ya fi kowa sanin sirrin ɗan adam ala ya'lamu man khalaq wanda ya halitta ya kasa sanin abin da ya halitta duk munan bayan Allah ne shi ya yi mu shi ya san irin yadda ya kera mu da irin kera da yawa zukatan mu الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك هدك irin yanayin da ya ga dama haka ya yi to shi yake faɗa mana wannan shi yake faɗa mana wala qad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid ce mun san mu muka halicci dan adam muka san irin saƙe-saƙen da yake a zuciyarsa in ji Allah mu muka yi shi ko muka san saƙe-saƙen zuciyarsa mun fi shi kusanci mun fi kusanci da shi fiye da jijiyar wuyarsa ta duk motsi tana motsawa duk wani motsinsa sai ta motsa to haka mu muka fi kusanci da shi a haka to wanda yake da irin wannan matsayi tattare da mutum shine kuma yake gaya maka ga faɗa biyarsa ga halinsa ga halinsa ga yadda kuma za ka kai kai nasara a kansa to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ya yi nasarar da ba a taɓa samun irin ta ba a tarihi tun kafuwar duniya ba a taɓa samun wani wanda ya fito da niyyar ya gyara wata al'umma da ta gurɓace ta lalace gaba ɗaya ta kowane sashi cikin ɗan ƙanƙanin lokaci cikin shekara ashirin da uku sai gashi ya canza al'ummar ta zama wata daban tun kafuwar duniya ba a taɓa samun irin wannan ba annabi nuhu farkon manzo da Allah ya turo mai Allah ya ce falabisa fi qaumi alfa sanatin illa khamsina shekara dubu shekara dubu yayi a cikin mutanensa illa hamsin aman ban da shekara wasu malaman masana tarihi suka ce kafin a aiko shi ya fara wa'azi sai dai shekara ɗari uku sannan ya fara musu wa'azi ya shekara dubu ba hamsin sannan aka yi tufa da ya sake shekara ɗari uku to saboda haka amma amma duk da haka Allah subhanahu wataala ya ce fa ma amana ma'ahu illa qalil duk wannan shekaru da ya kwashi yana ta yana ta wa'azi yan kadan ne suka imani da shi annabi Musa a cikin annabawa kakab ba wanda ya ci nasara a cikin annabawan banu Isra'ila da annabawan da suka gabace shi kamar annabi Musa أما الله جل وعلا لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه أن يفتنهم sai ‘yan matasa ne haka cikin abinan mutanen su suka yi imani da shi kowa yana jin tsoron fir'auna kai ya fitine shi ɗan kasuwa yana jin tsoron kasuwancinsa kai shiga matsala ya imani da annabi musa fir'auna da zabaniyansa su ko shi gaba mai wani mukami yana jin tsoron mukaminsa talaka yana ganin shi daman ba shi da ƙarfi kowa tsoron fir'auna ya cika masa zuciya sai ‘yan kaɗan cikin matasa ‘yan sunkuru su suka yi imani da shi ala khawfin fir'auna wa mala'i an yaftinahu to wannan shine wanda yafi kowa nasara ma a cikin annaba banu isra'ila shine annabi sallallahu alaihi wasallam zai ga dandazansa a ranar gobe kiyama ya zo da mutanansa ya zace shi ne da al'ummarsa a ce masa a wannan Musa ne da al'ummarsa to amma ka ji yadda Allah yake faɗa annabi Ibrahim alaihi salam a tarihin sa waye ya imani da shi banda annabi Lut sai matarsa Sara su ya hijira amma duk abin da ya faru da jefa shi wuta da tsallake wanda yayi ba ga ya maka cewa mutane su yi imani ba ba a cikin alkur'ani da aka ce mutanen annabi ibrahim sun imani sun bi shi duk da wannan mu'ujizar da suka gani gaya baro baro ido da ido shi kadai ya hijira qala inni muhajirun ila rabbi sai hadi annabi yusuf alayhi salam duk da irin abubuwan da aka gani tattare da shi a masar amma me sun yi mutanen su imani da shi har ya mutu shakka suke akan abin da mai yake gaya musu ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا شي هكا annabi yusuf ya zo muku da bayyinat hujjoji ƙarara na gani a faɗa kuma duk kun gani amma Allah ce fa ba ziltum fi shakki mimma ja'akum bihi ba ku gushi ba kuna shakkar abin da ya zo muku da shi har sai da ya koma ga Allah sai suka karka tafi kuna tsalle kuna rawa kuna cewa ba za a sake aiko da wani zai ce shi manzo bane amma annabi sallallahu alaihi wasallam cikin dan kankanin lokaci sai ga jaziratul arab gaba daya sun yi imani da shi me ya kawo haka shine sifantuwa da waɗannan sifofin da Allah ya faɗa tsakaninsa da ubangiji ya kyautata tsakaninsa da mutane kuma ya kyautata ya yi musu abin da ba su taɓa zaton zai musu ba duk da irin ƙiyayya da juna da suka nuna masa da shi da sahabbansa da tsangwama har sai da suka raba shi da mahaifarsa ya yi hijira ya tafi bakunta wani gari ya bar duk abin da ya bari nashi wanda ya fi komai ciwo inda ka taso da ɗan danginka da ɗan uwanka ana haba-haba da kai ana yabanka amma cikin ɗan lokaci a tsane ka a tsangwame ka har a raba ka da ƙasarka a raba ka da garinka da mahaifarka da ‘yan uwanka ya fi komai ciwo amma annabi ya juye kuma da ya zo ya musu mu'amala da ba su taɓa zato ba bai taɓa bin su da ramuwar gayya ba wanda wannan ta sa larabawa haka suka ringa zuwa dodo dodo suna mubaya shekara ta tara amul wufut التي إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ولا شكرة تترى باين أن يفتح مكة شكرة تتقص النبي يا شيخ قال مكة يا شيخ مينا من نسرة كما أفواجا تكا مسوى نسكة توتيش شديا في مسوى بايا بقاتر سرام ورقيا أكم قوة da ya dawo shekara ta tara sai ga larabawa gayya-gayya haka suke tahowa daga garuruwa daban-daban dodo-dodo suna mubaya'a ya dukulu da fi dinin lahi afuwaja shi ne suna shiga addinin Allah dodo-dodo kowace ƙabila sai ta naɗo delegate wakilanta su zo su yi mubaya'a a madadinta ta Allah ce to ka gama aikinka sai ka koma kai ta istighfari yanzu shine wa ra'aita an-nasa yadkhulun fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba sai sayyidina Umar ya tambayi sahabbai daga ciki hadda Abdullahi dan Mas'ud cewa me wannan sura take karantarwa da sauran suka ce ita na nuna mana nasarar Allah da za ta zo wa annabi kaza kaza kaza Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Abbas yana wurin bai ce komai ba sai daga baya sayyidina Umar ya ce kai me zaka ce ce a ni abinda na fahimta wannan surar tana nuna cewa ajalin annabi sallallahu alaihi wasallam ya matso kuma daga saukar wannan sura annabi bai jima ba ya koma ga Allah shekara ta tara shekara ta goma kuma Allah ya karɓi kayansa to in ka duba jumillar lokacin da yayi nasara a cikin sa sai ga dan kadan akan yadda tarihi ya nuna annabawan da suka gabata to wani ana maganar annabawa ba a maganar sauran waɗanda suke mujaddadai su ba su ake magana ba ba mujaddadai ake magana ana magana annabawa wanda su ne a sama su ne a koli su ne kilas na farko amma ga yadda ta su ta kasance amma kuma annabi sallallahu alaihi cikin dan kankanin lokaci ce nasara wannan nasarar ita ce shi'a addinin shi'a yake so ya bata addinin shi'a wannan nasara yake so ya bata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da yayi ta yi din nan shi duk munafikai ya tara duk wannan karantarwa ta shi a banza yana barin duniya duk suka yi ridda wani musulmi ne mai hankali zai da wannan ya san abin da yake yake darajta annabi a zuciyarsa sauraka su wanda suka kago wannan aqida dama makiyansa ne musulunci ya kakkarya daulolinsu daular farisa musulunci ne kai ta kasa dole ne su taso da wannan damuwar a zuciyarsa to kuma me za su yi na su ga sun bata nasararsa shine su shigo da wannan aqidar mummuna a cikin mutane Allah kai mana tsari Allah kai mana tsari lokaci yayi za mu tsaya nan abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi